الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم الرسل على الأنبياء هادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق القدم جار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمة الشيخ إدري لنا بهذا المادري والقرآن في مدرسة كافية البخاري babu gazat uhud sau ya ci da cewa sun maja'u da jahilin yoma uhudin fi khamisin khuyuluhum bil jimali hazamuhum aidan wa nalun khifadan bin khifadil kuffari nilnal ma'ali khalafu taha iz arada ilahi khaira fawzin min dal kitalil ghali kasaru lin nabi hidasanaya وشم الدرء فوق طاح العالي وما ذا حمزة شهيدا جليل القدر عيني تركيل فقد السمالي ضحكت عند ذاك جنة عدن وبكت عين أحمد الحطالي هيج السحب عند ذاك مقال ما تطاه العمين في ذا المجال ثم عادوا لما رأوا نفي موت المصطفى كل باسل بالنزال ثم مالوا إلى الفرار جميعا مقرنين الجمال أي ممالي ربي إني بأهل بدر وأهد فلتتحل الزيارة تلك المحالي سو يجيكو يتشوى ثم جاءوا لجاهلهم يوم أهد sannan sai suka zo don jahilcinsu ranar uhudun fi khamisin a cikin rindina khuyuluhum bil jimali suna kan dawakai ababen yi wa ado hazamo wa aidan duk da haka musulmai sun kuma cin galaba a kansu wa nalin khifarin suka samu kaskanci bin khifad da kufar da kaskanci da cinye kafirai a yaƙi mu kuma nilnal ma'ali muka samu ɗaukaka halafu ɗaha iz arada ilayi khaira fauzin sun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da Allah ya so ya bayyana da mafi alkhairin rabauta min zalkitan lagali daga wannan yaƙi mai girma kasarulin nabi idas sanaya a wannan yaƙin an karya wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin haƙoransa hushimad dir'u an yaga silke an yaga silken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kada al'ali an yaga masa silken da yake jikinsa wama ba hamzatu shahidan shi kuma hamzatu aka shahidantar da sayidina hamza wannan hamzan ina maka magana jalil al-khadabi ma abocin girman sha'ani aini tarkili faqad istimali ni fa idanuwata tana kuka ga irin rashin irin wannan mafakar istimalu anan wajen mafaka ne shine abinda imam busi yake cewa ko a abinda abu abu talib yake cewa ko wa abu yabo yastasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama to nan wajen simali din irin wannan ne wato kan simalul yatama mafakar marayu to dai hikat inda zaka jannatu adini ita kuma aljannatu adini ita kuma tana dariya tana farin cikin saboda samuwar hamza cikin ta wa bakat ayn ahmad al hadali a lokacin da idanun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suke kwararo da hawaye saboda rashin hamza hayyajar sahabu inda za ka makalin mata ɗahal aminu fi zalmajali lokacin da sahabbai a cikin wannan yakin da suka ji labarin cewa wai an shaidantar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani abin fa ya ɗimautar da sahabbai matuƙar ɗimautarwa sun ma'adulan mara auna fiye mautul mustafa sannan sai suka kuma dawowa kan farfajiya ta yaƙi lokacin da suka tabbatar maganar da aka faɗa na farko cewa an ƙara da an shaidanta da manzon Allah ƙarya ne kulla ba su bin nidali kowanne mayaƙi ya fito ya ƙara dawowa sun mamalu ilal firari jami'an muqrinin aljimali ayya mamali sannan suka karkato baki ɗayansu suna gudu su kuma kafiran suna gudu daga farfajin yaƙi rabbi inni bi ali badrin wa udun nan kuma sai shawar ya abin da ya saba tawassali kenan ya ubangiji ina tawassali da waɗanda suka halarci badar da waɗanda suka halarci udun faltuti li ziyara tilkal mahali Allah kai kai min kyauta da zan samu in je in ziyarci wannan wajejen guda biyu wata kan badar da da Uhud ma'anar wayannan baitukan shine Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa mushrikan Makka saboda jahilcin su bayan abin da suka samu ranar Badar sai suka kuma dawowa zuwa Uhudu a cikin dawakai masu ainihin awa awa amma duk da haka wannan dawon da aka fara yakin musulmai sai suka ci nasara a kansu again sai a ci nasara a kansu da suka ci nasara a kansu don haka shi ruwan yake cewa min khifadil kufari min al ma'ali saboda cin nasarar da aka yi akan kafirai mu ko musulmai su ko musulman manzo wanda suke tare da manzon Allah suka ƙara samun ɗaukaka sanin shi ya ƙara ishara zuwa ga abin da ya faru a cikin yakin udin ma'ana raba nasara za a iya ce mata tsakanin musulmai da kafirai domin a tashin farko da aka fara yakin musulmai ne suka ci galaba akan kafirai amma saboda a wannan yakin sun saba wa umarnin jagoran yakin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya so daman ya samar da mafi alkhairar rabauta a cikin wannan karawar dole sai an samu irin su sayyidu shuhada'i wata kan sayyidina hamza da haka sai lamarin ya juya da musulmai ne suke kansu ya kuma juyo kan musulmai a wannan daga da aka dauka ta biyu a cikin yakin nan na Uhud a wannan daga ta biyu ne aka karya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙori aka keta mai sulkensa shi kuma sayyidina hamza aka shaidantar da shi saboda wannan rashin sayyidina Hamza a wannan yakin sai da manzala sallallahu alaihi wasallam sai da sai da ya zubar da hawaye kamar yadda kuma shi radiyallahu anhu yake cewa ni ma ido na yana zubar da hawaye saboda rashin wannan mafakar wata kan sayyidina Hamza alhalin a lokacin da suke kuka shi kuma ita kuma lokacin aljannatu adinin take farin ciki da samun Hamzatu To, bayan duk wannan shehu sai ya ƙare mana ishara akan a cikin yakin ne wannan karin da ya faru sai aka ji kuɗa cewa an shaidantar da manzan Allah, an shaidantar da manzan Allah abin ya tsoratar da kafirai sosai da suka jana cewa an shaitar da annaba har suka fara guduwa daga wajen yaƙi. Amma sun kuma dawowa wajen farfajiyar yaƙi lokacin da suka san cewa a shekarya ne haka. Za mu ji duk yadda abin yake ɗaya bayan ɗaya suka dawo da jarumtakarsu da gwarzantakarsu aka kuma suka kuma dawa zuwa ga wannan yakin amma sai dai wannan karin da suka dawo sai kafirin suka gudu sai shi ibrahim sai kuma dawowa yana yin tawassali da alu badar da alu udin yana yana neman Allah tabaraka ta'ala ya bashi wata fursa da zai je zaci wa'annan gurare masu albarka uhud da badar kamar yadda muka sani bayan yakin badar maka kafiran maka sun kwa sun yi kwanaki suna cikin kuka da bakin ciki da kunci saboda abin da suka tarar a wannan yaki na badar sai suka ga sai suka fara yin tanadi yadda za su zo su farma musulmai zuwa na biyu kenan amma duk da haka suna ɓoye bakin cikinsu da kuncin nan nasu kada musulmai su gane cewa suna cikin bakin ciki da kunci an fahimta har suka kan matsayin suna hana mata ko su ku daina kuka a bisa wa'in da aka kashe muku a badar ku daina kuka a gare su amma da abin da ta suke yin haka suna so su ɓoye ne kada musulmai su gane cewa suna cikin baƙin ciki kuma kan musulmai su gane cewa suna yin wani tanadi a gare su to saboda haka sai suka ce wa'inda aka wanda musulmai suka karɓo daga yaƙi wata kambararrun yaƙi ribatattun kai yaƙi kada ma mu ji mu fara karɓo su da wurwuri mu kyale musulmai har sai sun musulmai sun yi tunanin cewa wannan abin da suka mana mun yi haƙuri kuma mun juya mun fuskanci lamarinmu sai sun sakankance sannan sai mu zo mu ƙara far musu da yaƙi shi sa sun ɗan ɗauki lokaci kafin su zo su fara fansar ribatattun yaƙi daga cikin wanda aka fara fansa akwai abuwa da'a dan Haris wanda ɗansa ne ibn al-Muttalib ɗansa ne al-Muttalib ya ya farshe shi kuma mun faɗa a sati biyu ko uku baya yadda fansar ta kasance waɗansu za su ba da kuɗi waɗansu za su koyar da musa yaran musulmai yadda ake karatu da rubutu bayan suna da ƙarshen za a kyale sai ya ce samkwai an fahimta sallallahu alaihi wasallama to kuma dai kun san mun gaya muku a cikin wa'annan ribatattun yaƙin akwai amman manzan Allah akwai babban manzan Allah al-Abbas bin Abdul Muttalibi ko ba haka ba dan haka da aka zo aka zube su ranar farko da aka zube su a Madina al-Abbas ya kwana mara ya kasa bacci yana yana kuka yana gunji yana ajiyar zuciya saboda sasarin da yake kafansa ya mai tsanani da yawa wannan abin shi ya hana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bacci saboda yana ganin ga ammin sana a cikin irin wannan yanayi dan uwan mahaifinsa har ɗaya daga cikin sahabbai ya zo tare da manzo Allah ya ce ma asharaka ya nabi Allah wai me han aka bacci ne asaharu bacci kenan eh shi ne cewa ko abitu bilaili timmi saharana ko ina ina ina kwana marashin bacci ko shine saharan me yana ka bacci ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asharu la'ani na abbas na kasa bacci saboda wannan gunji da nake ji abbas yana yi sai daga cikin sabon da ya ga haka sai ya tashi sai je mai sakwa-sakwa da sasarinsa da annabi ya ga abin da suka mai sai ya ce fa fa'al zalika bil asra kullahu to wa duka sauran ribatattun ba shi kadai ba adalci irin na manzo Allah ko ya fi da halittar Allah adalci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Abbas ya ce ibdu nafsika ya Abbas me zai hana ya abbasu ka ka ka fanshi kanka ka fanshi kanka wa bine a kawai ka da ƴaƴan da ƴaƴan ƴan uwanka aqil bin abi talib ɗan uwan sayyidina ali da nawfal bin al-haris bin abdul muttalib da kuma wanda yake halifin ka ne wato kan utbatu bin amr me zai hana ka haka ka fanshe su da uqiya guda 100 kowanne daga cikin su uqiya 40 sai abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarakta ne faƙiru ƙurashin ma baƙin shai'un ya ce ka banni ka manta ka banni ka baro maka ka zo nan ka banni ina cikin cikin talakawan ƙurashi abin da kawai ya ga manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fa aina allazi da fa'ata wa li ummil fadl wa qultu la in asabtu fa hadha li ibnai al fadl wa abdullah li ibni al fadl wa abdullah wa qutam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a ina kuma abin da ka ba wa ummul fadl matarka ka ce mata wannan dukin ka ajiye ta idan har na mutu a wannan yakin to wannan dukin ta ɗana ne a fadlu da abdullahi da kusan a wata ruwaya kuma annabi ya ce mishi ina abin da dafantuhu fil hajun sai ko hujuni ina abin da ka ɓoye a wani waje da ake cimar shi hujuni a mata ko ka tafi cikin dare da kai da matar ka kai haɗa ka ɓoye ka zuba kuɗin nan ka danne su ka ce idan ka mutu a raba ƴaƴanka sai Abbas ya buɗe baki ya ce wallahi ashhadu annaka rasulullah na rantsa da Allah na shaida kai manzon Allah ne inna hadha shay'un ma alimahu illa ana wa ummul fadl wannan wani abu ne wanda babu wanda ya san shi daga ni sai umul fadl ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abdahu wa rasula na ce da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma kai bawansa ne kuma kai manzansa ne wani malaman tarihi kuma suka ce a adamancin shi al-abbasu ya riga ya musulunta sai dai ya boye imaninsa ne saboda ya ba wa ƙuraishawa da yawa a bashi yana da bashi shika da ya raba wa ƙurayshawa idan ya bayyana imaninsa to don haka ba su biya shi bashin ba a wani ruwaya kuma ta zo cewa shi wannan sai na abbas lokacin da aka zo aka ce mai kafan shi kanka sai ya ce alammu ya akuz minna alfida wa kunna muslimin wa fi riwayatin wa kuntum musliman ta yaya za a karbi fansa daga gare ni alhalin ni mu musulmai ne ko kuma alhalin ni musulmi ne kowai walakin na alƙawama istakrahuna ni sai dai kawai mutanen nan wata kunkurai sha sun takura mini ne in fito amma ni musulmi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai annabi ya ce Allahu a'lam bima taqulu Allah shine mafi sani daga abin da kake ba kake faɗa in har da gaskan kai musulmin ne in ya ku haƙƙan fallahu jizika idan har da gaskiya ne to Allah zai saka maka sai dai annabi ya ci mishi walakin zahiru amruka annaka kunta alaina sai dai a zahirin lamarin nan naka kai akan mu ka zo ka yaƙe mu ne mu abin da muka gani kenan da haka malamai suka ce a kansa ne Allah ya saukar da aya ya yi wa nabi kulli man fi aidikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallama kulli man fi aidikum ku gayawa wa'inda suke hannunku na daga min al-asra na daga cikin ribatattun yaki in ya alamin lahu fi qulubi khairan idan Allah ya san abin da yake zukatansu alkhairi ne to yutu kuma khairan mimma ukhiza minkum Allah zai ba ku mafi alkhairin abinda aka karba daga hannunku wa yaghfir lakum kuma Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne to tun daga wannan lokacin da Abbasu musuluncin sa ya bayyana sayyidina Abbasu ya taka rawan gani muhimmi a cikin musulunci domin shi ne wanda ya rubuta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wasiƙa ya sanar da annabi cewa gafa mushirikan ƙuraishawa nan suna nan suna ta tanadi za su kuma fito maka. Ya ba wa wani maƙocinsa na daga cikin bani Ghifar ya ce ya kai wa manzan Allah wannan wasiƙar amma da wajewa kakka wuce kwana uku daga maka zuwa Madina ka isa. An fahimta? saboda haka haka akai kwana uku ya zartar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallacin Quba dama annabi ya kasance duk ranar asabar yana tafiya masallacin Quba ya sallah raka'a biyu a wannan masallacin idan lokacin zafi ne annabi yana hawan abin hawa in kuma lokacin sanyi ne yana takawa da kafarsa yana bin wata hanya ana cewa hanyar darbus sunna to annabi ya bude wasiƙan nan sai ya ba wa Ubayy bin Ka'ab ya ce ya karanta masa. Da ya ba wa Ubayy bin Ka'ab ya karanta masa sai ya umarce shi cewa ya abin nan. Ubayy ya ɓoye wannan sirrin kada ya gaya kowa. Annabi ya ɗauki takardar ya tafi ya je ya je wajen Sa'ad bin Rabi'a ya ce mai kaji kaji abin da yake faruwa nan. Ga abin da Abbas ya rubuto min nan. Kai ma ka ɓoye sirrinka. bayan annabi ya fita sai mata abbasin ta zo ta cewa abbasu wani na ji kuna cewa tare da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu ruwanki ya ummu muhammad ba ruwanki da wannan lamarin sai ta ce ai na ji abinda ya ce ai ya ce kaza da kaza da kaza da kaza dan haka sai rike hannun ta tafi da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji kaji kaji kaji abinda muka yi wannan nasarar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabu da ita halli ana rabu da ita kai shi ku abbasu a wannan fitowa na biyu da ƙuraisha suka fito domin sarama abinda musulmai suka yi musu sai ya ce shi ba zai fito ba wata kan odi kenan to lokacin da hire ya je labari ya je wa mutanen madina ga abubuwan makircin da ƙuraisha suke tanadawa za su ƙara zuwan musu don haka sai kowanne daga cikin sabai ya fara ɗaukan azama yana zaune cikin shiri a kowane lokaci idan yaƙi ya zo har ta kai matsayin da wa'insu sababban ko sallah suke suna sallah ne da abin nan ɗinsu da da takubbansu a hannu sannan aka samu wasu jama'a daga cikin mutanen madina lansar a cikinsu akwai sa'ad bin mu'az akwai asad bin hudair akwai sa'ad bin ubarata su kuma wa'annan su ne suke kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun inda ne yayi suna kewayewa a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da makamansu da yake hannunsu don haka ko ta ina sabai suka rarrabu a kofofin a garuru a kewayen madina da duk wata kofa da ake tunanin za a iya shigowa suna dakon cewa idan wani ya zo su san yadda za su farmashi su kuma daga ɓangaren ƙuraishawa marigamin ambata cewa suna cikin baƙin ciki na daga wannan abin da ya faru da su a badar ko ba haka ba to saboda haka suka ƙara tashi suka yi tanadi mai ƙarfi suka ringa shajja'a wato kan mutanensu suna suna ba su ƙwarin gwiwa kan cewa su fito su yaƙi musulmai har suka ce duk wanda ya fito wannan yaƙin ya yaƙi musulmai za mu ba shi kwatankwacin ribar da za mu ci a ainihin karabkan da suka taho daga da abu safiyanu har a yaƙin badar ya afku shi ko wannan karabka an yi ittifaki kan cewa riba da riba da suka ci shine 50000 dinar dinare 50000 dan haka wanda ya dauki gabaran shugabantar wannan lamari shine Abu Sufyan bin Harb kafin ya musulunta da Sufyan bin Umayya suka zo suka haɗu da wani wanda ake cin shi Uzza al-Jumhi shi kuma wannan mawaki ne mun faɗi yadda lamarin sa ya kasance ko a badar yana da cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake su ya ce su tafi ba tare da komai ba amma ya kuma suka ya kuma dawowa kaga yana buƙatar mutuwa ne ko da haka sai suka ɗauki alkawari cewa za su fita yaƙi za su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai kuma tabbas a wannan yaƙin za su shaidantar da sayidina hamza bin abdulmuɗallabi an fahimta kuma suka ce duk wanda ya shaidantar da shi a cikin bayi to ya tabbatar wannan bayin ya zama to yantaccen bawa a wani a wani kaulin kuma esther ce wanda ake ce mata hindu wani kaulin aka ce sai tun daki matun ita ce ta ce idan har jubairu akwai wanda ake cewa jubairu dan mu'amin kenan tare da bawansa alhabashi wanda muka fi saninsa da wahashi ko? To habashi sunan shi, amma mu a hausance sai a ce wahashi. To tare da bawan na nasa washi, ya ta gaya wa washin cewa idan har ka shaidantar da sayidina Rasulullahi, ko ya shaidantar da sayidina Hamza, ko ya shaidantar da Aliyu, to fa fa inni la ara fil qaumi kufa an ghairak ban ga wani irin ka ba a cikin mutane kawai ka tabbatar da kan cewa fa'anta a tikon kai intacci ne. Da haka ƙuraishawa suka fita daga maka cikin biyar ga watan shawwal, hijira tana uku ba, hijiran manzala tana shekara uku kenan. A cikin runduna kusan su dubu uku mayaka dubu uku, akwai dawakai guda ɗari biyu, sannan da silke na yaƙi guda ɗari bakwai. Kai kuma mataye wanda za su zaman first aid. wanda mai ake tun su masu taimakon gaggawa guda goma sha bakwai tare da su akwai dufi suna buga ganga suna tafiya wanda take jagorantar su ita ce hindu bin utwata matar abi sufyan tana faɗa tana ƙara tana ƙara shajja'a tana ƙara ƙarfafa ƙwarin gwiwan kafirai tana ce musu nahnu banatu tariq namshi alan namarik in tukbi lunu anik wani furushin namarik in turbi runu farik firaka gaira wanik abinda take nufi a wannan waken nata duk da an ce wannan waken ma tun zamanin jahiliya mata ya suke wa mazaje da za su ta yaƙi cewa mu ne 'ya'yan tsarik shi tsarik wani tauraro ne daga cikin taurarin sama amma ya fi kowane tauraro ina cikin taurari masu mugun nisa to don haka saboda ɗaukakansa da nisansa da haka su gani suke su larabawa ƙuraishawa mu ne 'ya'yan ɗariko a cikin ɗaukaka shi sa Allah ya rantsa da ɗariko wasa ma'i wa ɗarik ko? namshi alan namarik za mu ringa tafiya muna tattakawa an fahimce mu in tuka bilo anik idan har kuka fuskanci mayaka kuka yaƙe su to ku tabbatar za mu ci gaba da son ku za mu riƙe ku babu rabuwa tsakanin da ku ko mazajenmu eh wani freshman nafarik in turbiru nufarik amma fa idan kuka juya da baya kuka gudu to za mu rabu da ku firaka gaira wani wani rabuwa da babu haɗuwa bayanta dukkan mu matanku sai mun abin ɗinku sai mun sai mun sai mun sake ku mu rabu da ku kamar irin a shajja'awar da sai idanu sai ta yi a wani yaƙi da taiwon musulmai lokacin da yaƙi ya kai yaƙi na tunan yaƙin azabu ne musulmai za su fara ja baya kawai ta kalle su ta ce ya ku mazaje ku ba mu takubban ku mu je mu taya manzan Allah yaƙi idan ban da wajewa idan mun kuma gida ko kuma za ku ɗauki tukwane ku ringa mana girki wannan abu ne ta faɗa ya sa suka kowa to lokacin da mutanen su wayannan ƙurashawa suka wuce a wani waje ta hanyar madina ana ce mishi abuwa'u shi kuma abuwa'u din nan shine inda sayyida aminatu alaihi salam mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wafati kuma a nan wajen aka binne ta dan haka kawai sai hindu yar utubata ta ce ai babu makawa sai mun tsaya mun tone kabarin ta mun taɓa mashi da ita sai shugabannin yaƙi suka ce a'a ba za a yi haka ba ba zai yi ba a yi wannan abun don haka sai takura aka ci gaba da tafiya aka da yanka ina ji duniya na ta ƙare ba ma za a yi hakan ba ina ji daga nan wajen Allah zai turo mala'iku ko tun daga nan wajen za a aiko da bi hamsa ta alafi min mala'ikati eh sai ru suka ci gaba da tafiyar su har suka zo wani wajen da ake cin shi wadil atiqi bangaren yamma ne kusa yake da dutsen uhudu a wani guri da ake ce mishi ainihin sunan gurin ainihin fi baɗin sabha sunan wajen kenan ainihin a cikin wani wadi na sabha kenan don haka anan wajen suka fara tsayawa sun iso wajen ranar laraba sha biyu ga watan shawwal ranar laraba sha biyu ga watan shawwal tafiyan kwana nawa suka kenan kaga tafiyan kwana bakwai suka sun tashi biyar ga watan shawwal suka isa sha biyu ga wata kaga tafiyan kwana bakwai ko? fa kamo biyi suka tsaya a wajen suka yi kwana uku laraba da alamis da juma'a kai ba na jin daɗin jikin ma kwarar kiriya sai sashi ne zuwa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكمة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العلي العظيم